بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da ikon hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin akhtaul musallin littafi wallafar a shekul allama muhammad siddiq almishawi alaihi rahmatullah karatun da muke mako-mako a wannan masallaci na Usman ibn Affan da ke nan unguwar Matsango a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na goma sha biyar ga watan Rajab alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wadda kuma ya zo daidai da biyar ga watan ɗaya na sabuwar shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiya. Za mu tashi da yardar Allah maɗaukacin sarki a kan kuskure na takwas daga cikin kurakuran da masallata suke cafkawa bayan sun tsaya. a sallah malam yace kasaratul harakati fi salati wal qawlu bi harakataini aw thalathin kasaratul harakati fi salah daga cikin kurakuran da masu sallah suke aikatawa a cikin sallah yawan motsi a cikin sallah yawan motsi a cikin sallah wal qawlu bi harakataini aw thalathin da kuma wani ra'ayi na malamai na halatta yin motsi biyu ko motsi uku da halatta yin motsi biyu ko motsi uku iyakance shi da biyu ko iyakance shi da uku malam yana nufin kuskure motsi idan ta kama a yi za a yi gwargwadon yadda ya kama kamar yadda karatu zai zo ba tare da an iyakance shi da guda biyu ko guda uku ba babu dalili akan haka sannan motsi idan bai kama a yi shi ba, to yinsa alama ce da ke nuna mai sallah bai tara hankalinsa waje guda ba. Idan na dalili ne, ko da kana cikin kushu'i da tsumanina da nutsuwa, in dalili ya sa kai motsi za ka yi motsi, wannan ba zai hana kushu'i da nutsuwa ba. Amma idan ba na dalili ba ne, alama ce na tashwishin kwakwalwa. alama ne na tashkikin zuciya alama ce da ke cewa zuciyar mutum ta ɗaiɗaitu tana gantali shi yasa gabansa ma suka kasa samun nutsuwa suka kasa daidaituwa don haka abin da yake hutu ga mai sallah in ya tsayuyin sallarsa ya samu kunuti kunuti kuma ya haɗa da tara hankali waje guda nutsuwar gabbai da kuma wato shiru Allah ta'ala ya ce wa ƙumu lillahi ƙanice ku tsayi ga Allah kuna masu nutsuwa ko kuna masu shiru mala ya ce nushahidu kasiran minal musallina yaf'aluna harakatin za'ida qad tukhrijuhum min khushu'ihim mala ya ce muna gani kasiran minal musallin da yawa daga cikin masu yin sallah yaf'aluna harakatin za'ida suna aikata motsi wanda ya wuce wadda aka bukata harakat za'ida sallah tana da harakat ita ma sallah tana da motsi ai ko sai an yi motsi ai ruku'u sai an yi motsi a dago sai an yi motsi a daga hannu sai an yi motsi ai sujuda na haka akwai motsi asali na sallah to shi sa malam yace harakat za'ida motsi na ƙari wanda suka fita daga asalin motsin sallah su ne harakat za'ida muna ganin da yawa daga cikin masu sallah suna aikata motsi wanda ya daɗu akan motsin sallah ka tukhrijuhum min khushu'ihim wanda kuma tayiwu wannan motsin ya fitar da su daga khushu'insu musamman motsi mara dalili kamar yadda na yi bayani kalattul imamati fi salah malam yace kamar nadin rawani a cikin sallah eh wani yana sallar rawanin zai kunce sai ya sai ya gyara shi to kaga wannan kuskure ne ko karya hula a cikin sallah wa tanzifil asabi'i da kuma tsaftace yatsu a cikin sallah sai da ya shiga sallah kuma sai yake ta kokarin goge wani abu a jikin yatsarsa ko kuma yake kokarin cire wani abu a cikin farcensa wa farqa'atiha da kuma kakkarya su karerya su cikin sallah sai da ya shiga sallah kuma sai kawai sai yake kash kash da yatsunsa a cikin sallah kaga wannan kana ganin sa kaga mai wasa zuciyarsa ba waje ɗaya take ba wa ikhraji sa'ati min al-jaybi wa lubsiha da kuma fitar da agogo daga aljihu da ɗaura shi a cikin sallah. Ya shiga na sallah sai kawai ɗauko agogonsa sai ya ɗaura shi, sai ya ɗaura yana sallah. Ko zobe, ko zobensa ya manta yana alwala ya sa shi aljihu zai ɗauko shi kawai sai ya meye shi, ko kuma ya sassaita su yana cikin sallah. Ko waya, wayarsa ya manta bai sa ta asalar ba sai bayan ya shiga sallah sai kawai sai ya tuno sai ya ɗauko ta ya daddanna kitsin ya buɗe kiɗin bayan ya buɗe kuma ya shashafo wajen wajen abin ɗin sannan ya sa ta asalar sannan kuma ya maida ta aljihu ya ci gaba da sallarsa eh ya ci gaba da sallarsa na'am malam yace wa tahrik wa tahrik mustamir للقدمين وأعضاء الجسد da kuma motsi almustamirri wanda yake ba ƙaƙƙautawa motsi ba ƙaƙƙautawa almustamir wanda aka ci gaba da yinsa ci gaba da yin motsi lilƙadamaini ga ƙafafu ana sallah yana ta wasa da yana ta motsa ƙafarsa eh yana ta motsa ƙafarsa ana sallah yana tsaye yana sallah amma ƙafarsa kuma bata bata nutsu ba wa za'il jasadi da kuma sauran gaban jiki ana sallah sai ya daga hannunsa sai ya karkada cikin kunnansa ya kada ya kada ya kada ya kada ya kada in sallah motsin yawan motsa sauran jiki ko ya dinga haka yana baza kafaɗinsa yana sallah ta yin haka yana sallah eh wa ghairi zalika da wani haka daga cikin duk ayyukan da za a kira su motsi ne a cikin sallah marar dalili marar manufa mimma yuzhibul khushu'a daga cikin ayyukan da suke tafiyar da khushu'i inda mutum zai yi su a cikin sallah to zai rasa khushu'insa ko yawan susa shine ya susa nan ya sosa nan ya sosa can saboda hankalinsa yana kan jikinsa shi yasa susar ma take zuwa masa idan hankalinsa yana kan sallarsa susa ba za ta zo ba amma ya sosa kai ya sosa baya ya sosa ciki ya sosa mara ana ta sallah kwayat kwayat kwayat mala ya ce daga cikin da, wasu ayyukan daga cikin ayyukan da suke tafiyar da kushu'i wa yud'ifu ajraha kuma suke raunana ladan sallah su rage mata lada su rage mata mutunci وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya gargade mu dangane da irin wannan sai yace innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها في حديث أبو داود manzon Allah sallallahu alaihi ya ce inna rajula la yansarifu mutum mai sallah zai iya idar da sallarsa nan yansarifu shine idar da sallah zai zai idar da sallarsa wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi alhalin ba abin da aka rubuta masa na lada sai ɗaya bisa goma na ladan sallarsa akwai wanda zai idar da sallah idan an kasa ladan sallah kashi goma kashi ɗaya ya samu ya zubar da tara a gantali cikin sallar bai gushe ba yana yawo a cikin sallah da zuciyarsa da tunaninsa da gabansa ana rage masa lada yana zubar da darajar sallarsa har sai ya zama iya abin da zai fita da shi ɗaya bisa goma na ladan sallar. tis'uha ko kuma ɗaya bisa tara, sumunuha ko ɗaya bisa takwas, subu'uha ko ɗaya bisa bakwai, sudusuha ɗaya bisa shida, kumusuha ɗaya bisa biyar, rubu'uha, sulusuha, niskuha, duyan da aka yi ƙasa ya ɗan ƙara samun ladakiya, wadda ya samu ɗaya bisa wanda ya samu ɗaya bisa goma shi ya fi kowa rauni a cikin waɗannan saboda ya rasa tara wanda ya samu ɗaya bisa biyar wanda ya rasa ɗaya bisa biyar wanda ya rasa ɗaya bisa biyar kaga kenan ya samu nawa ya samu hudu wanda ya samu ɗaya bisa biyar ya rasa hudu kai wanda ya rasa ɗaya bisa biyar ya rasa hudu wanda ya rasa ɗaya bisa hudu wanda ya samu ɗaya bisa hudu ya rasa uku wanda ya samu rabi ya rasa rabi wal ma'ana abun nufi a nan an rajula ƙadiyan sarifu min salatihi mutum zai iya idar da sallarsa walam yuktab lahu illa ushru sawabiha ya zama ba a rubuta masa lada ba sai gwargwadon ɗaya bisa goma na ladanta, au tis'uha ko kuma ɗaya bisa tara, ilak zuwa ƙarshe, zuwa ƙarshen hadisi kenan. Bal qad yuktabu lahu shay'un min as-salati. Malam yace ba haka ba ma cayu a rubuta masa qad la yuktabu lahu shay'un min as-salati. Ba haka ba ma cayu ba za a rubuta masa komai ba ma na ladan sallah. eh sosai ayin dai in dai wasa da gabbai yana sanya bawaye asarar ladan sallah to akwai wanda zai rasa ladan ko kwaya ɗaya ta iya yiwuwa ba za a rubuta masa komai na sallah na ladan sallah ba wala tuqbalu aslan ta iya yiwuwa ma kwata-kwata ma ba za a karɓi sallar ba kuma ba don bai yi ruku'u ba ba don bai yi sujada ba ba don bai yi karatun fatiha ba in wasa yake a cikin sallar yana ta gantali da gabansa har ya barbaɗar da ladan kama ware da fi ta'ifatin min musallin kamar yadda wato ya faru game da wasu daga cikin masallata kamar kamar musi'u salatahu kamar al-musi'u salatahu wani bawan Allah da ya zo wajen manzon Allah sallama ya shiga masallaci ya yi sallah kuma bayan ya idar annabi alaihi salatu wassalam ya ce da shi ko ma kai sallah ba kai sallah ba kun ga da annabi alaihi salatu wassalam ba kai sallah ba to wannan ya nuna cewa ba shi da komai shi ya aikace ya aikata amma a ladance ba shi da komai wa nazaran li'annar khushu'a huwa lubbu salati kuma lura da cewa khushu'i a cikin sallah shine wato shine bargon sallar shine kashin bayan sallar wa ruhuha kuma shine ruhinta khushu'i shine kashin bayanta shine ruhinta amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bis-sukuni don haka sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi umarni da nutsuwa faƙala ya ce uskunu fi salatikum ku nutsu a cikin sallolinku ku nutsu a cikin sallarku kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsayi ga Allah kuna masu nutsuwa wa amma qawlu ba'dhin nasi malaita amma kaga abinda wasu mutane ke cewa inna salata tabtulu bi akthara min harakataini aw thalathatin abinda wasu malamai suke cewa na batun cewa sallah tana ɓaci bi akthara min harakataini aw thalathatin da motsi da ya haura biyu ko uku fala dalila alaihi babu dalili akan wannan fahimtar cewa duk wanda ya haura motsi biyu a cikin sallah sallarsa ta ɓaci ko duk wanda ya haura motsi uku a cikin sallah sallarsa ta ɓaci eh an hana motsi mara dalili an hana wasa da gabai a cikin sallah ko wasa da hanci ko wasa da gemu ko wasa da gashin baki ko wasa da yatsa an hana tabbas idan wasa ne ayyuka ne na shiririta marasa dalili to ba magana ake ta in an yi sau biyu ko in an yi sau uku ba idan na bukata ne kuma shi ma ba magana ake nan an yi sau biyu ko sau uku ba babu dalili da ya kayyade ya ce in motsi ya wuce sau biyu ko in motsi ya wuce sau uku wa innama yajibu takalilu kai dai kadai wajibi ne mutum ya takaita motsi a cikin min at-taqlil min al-haraka ya takaita motsi a cikin sallah lil muhafazati alal khushu'i domin yayi tattalin khushu'insa domin yayi tattalin tsoron Allah sa wannan wajibi ne maganar da ake shi ne motsin kai iya bakin kokari kaga ka takaita shi don ka kiyaye khushu'inka kai tattalin sa wa qala ibn taymiyyah shaykhul islam ibn taymiyyah al-harrani alayhi rahmatullah yace وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل به الحية أو العقرب النبي إلى دا أمنتم الله سبحانه قريشي يا أمر سمي سلة أن يذهب إلى النعل يتفزوا قتا كلمي ينا سلة فيأخذه يدوتوا ننتا كلمي ويقتل به الحية har ma ya kashe maciji awil aqraba ko ya kashe kunama thumma yu'iduhu ila makanihi sannan ya maida takalmin yanda ya dauke shi wa kadhalika sa'iru ma yahtaju ilayhi al-musalli min al-af'ali to kama haka ne sauran abin da mai sallah yake da bukata na ayyuka to kaga ina magana aiki uku anan mai sallah ne ya ga maciji ko ya ga kunama idan ya ci gaba da sallarsa akwai yiwuwar ba zai samu nutsuwa ba in ya yi sujuda ba zai samu cikakkiyar sujuda ba yana tsoron kar wannan dabba ta cutar da shi kai idan ya bacce ma ta wuce ko shi ya tsira ai mai cutarwa ce za ta yi cutar da waninsa abin da ya kamata shi ne a ɗau ajalinta sai aka rangwanta wa mai sallah in ya zama abin da zai yi amfani da shi wajen kashe wannan maciji ko wannan kunama takalmi ne shi kuma sai an yi tafiya a ɗauko shi sai an sunkuya a ɗauko shi ko sanda ne sai an yi tafiya a ɗauko shi sandan liman da yake dogarawa ya hudu ba sai an yi tafiya a ɗauko shi kuma sai an miƙa hannu sama saboda yana sama a jikin mumbari a ɗauko shi sannan kuma a kashe wannan dabba idan an kashe a mayar shi har a mayar shi ma an ba da izini ai kaga ne in ka kashe ka an bukata ta biya ka iya jefa shi ma a wajen in ka idar da sallah ka amma har an ba da izinin mayar shi ma kaga wannan aikin ya wuce uku ya wuce a siffanta shi da aiki biyu ko aiki uku ibnu taymiya yace to hakan nan sauran ayyuka waɗanda mai sallah yake da bukatarsu idan mai sallah yana da bukatar aikata wani aiki to shi kenan zai aikata gwargwadon bukatar tasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya wata rana bukata ta sa ya yi sallah yana ɗauke da yarinya jikanyarsa jikasar gidan na na zainabu yarinya ana ce mata umama annabi alaihi salatu wassalam ya yi sallah yana riƙe da ita yana tsaye tana hannunsa idan ya sunkuya ruku'u sai ya ajiye ta idan ya zo tashi zuwa miƙewa ya kammala sujada sai ya ɗauke ta sai ya koma sama da ita ɗaukan yarinyar da rashin samun damar ɗora hannu dama bisa hagu da kuma sauƙe ta da sake ɗaukanta karo na gaba har a yi sallah wannan wasu ayyuka ne wanda bukata ta sanya hakan ɗin wala'ala idan bai mata hakan ba to kuma ba za ta bar su nutsa a cikin sallah ba sai ce ta masa ihu tana shure-shure tana damfe sannan shi kuma ba zai samu nutsuwa ba da haka da haka wannan abin da ya yi riko da ya yi wa yarinyar nan ya yi sallah bukata ce ta sanya to kaga wannan shi ma ba za a lissafa shi da sau ɗaya ko sau biyu ba ko sau uku ba kaddara sallah ce mai raka'a hudu kuma kowace raka'a sai da ya yi wannan aikin kaga abdan can yana da alaka da bukata ne ba sau nawa ba sannan haka annabi alaihi salatu wassalam a wata sallarsa yana cikin sallah sai ga wato akuya tana tahowa tiriyan tiriyan tiriyan za ta wuce kuma ta gabansa tsakaninsa da suturarsa ta sallah haka ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ya yi tafiya yana tafiya yana tafiya har sai da ya ƙure suturarsa ya je ya mannu da kango sai wannan akuya sai ta wuce ta bayansa ga wannan ma bukata ce wannan ma wato bukata ce ta sa annabi alaihi salatu wassalam ya aikata haka sannan malamai suna buga misali har yanzu da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mimbari sallarsa akan mimbari yayi sallah akan mambari domin karantarwa bukata ce ta sa haka yana tsaye akan mambari yayi ruku'u akan mambari ya dago daga ruku'u akan mambari sannan sai ya sauka ta babbaya daga kan mambari sai ya sujjada a ƙasa idan ya kammala sujjada biyu ya miƙe sai ya sake komawa ya tattakala ya hau mambari to wannan sauka ta babbayan da tattakalawa ta gaba wajen hawa ai wasu ayyuka ne amma bukata ta sa aka yi domin ya karantar da sahabbansa yadda yake sallah wannan kuma shine dama aikin da ya kawo shi domin ya zama mai karantaswa to duka malamai suna hujja da waɗannan a matsayin cewa idan bukata ta kama mai sallah ya aikata wani aiki to babu laifi zai iya aikatawa amma gwargwadon iya bukata ba tare da an iyakancewa aikin sau biyu ko sau uku ba wakala ahmadu al'imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala ya ce in fa'ala kama fa'ala abubar zata fala ba'asa idan mai sallah zai aikata aiki shigen yadda abubar zata al'aslami ya aikata wannan babu laifi وكان أبو برزة يصلي ومعه فرسه an yi wani lokaci da Abu Barza sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu Abu Barza an yi wani lokaci da yana yin sallah wa ma'ahu farasuhu tare da shi kuma akwai dokinsa da doki ke tafe wa kullama khatal farasu khatwatan khata ma'ahu Abu Barzata duk lokacin da wannan doki yayi step ya yi taku abubuwar da shi ma sai ya yi taku sai shi ma ya yi taku tare da doki doki yana yin gaba abubuwar da shi ma yana yin gaba idan ya yi doki ya yi taku biyu abubuwar da zai taku biyu in doki ya yi taku uku abubuwar da zai taku uku in ya yi taku ɗaya shi ma abubuwar da zai taku ɗaya khashyata an yanfalita minhu saboda gudun kar ya kufce masa idan ya ce yana sallah mai sallah baya motsi mai sallah baya aiki ko kuma mai sallah iya sau biyu zai yi iya sau uku zai yi to ƙarshe sai ya idar da sallar sai ya waiga gabar da yamma kudu da arewa ya kuma yi salati ya sanar da ubangiji ya samu cewa dokinsa mai dokinsa ya tafi wa zahiru mazhabi ahmada wa ghairihi anna hadha yuqaddaru bi salati khutwatin ko khatawatin wala salati fi'latin zahirin mazhabar imamu ahmad dan hanbali da ma waninsa wanda suka tafi akan ƙayyade ayyukan anna hadha yuqaddaru bi salati khatawat cewa wannan na abu barzan ana ƙaddara shi da taku uku ne don haka su a wajensu idan dalili ya sa mutum ya yi tafiya a cikin sallah to kar ya wuce taku uku wala talati fi'ilat sannan kuma ba yana nufin aiki uku ba ne taku uku ake nufi ba aiki uku ba kama mazabbihi sunna kamar yadda ya gabata a sunna wa man qayyada bi salatin kama yaqulu ashabu shafi'i wa ahmad wanda ya takaita aikin sau cewa da guda uku ne kamar yadda abin imamu shafi'i da imamu ahmad suka suka suka tafi a kai bainama zalika idza kanat muttasila to fa suna nufin idan ya zama a lokaci guda ne waɗanda suka tafi akan cewa kar ya wuce aiki uku to suna nufin idan aikin fa ya zama lokaci guda ne mutum ya ci gaba da yi in waya ce ya sa hannu a aljihu ya ɗauko ta ya buɗe ta ya shafa ya buɗo vibration ko silent ya saka sannan kuma ya rufe ta sannan ya mayar aljihu duka a lokaci guda to waɗanda suka hana suka ce aiki uku sun hana ne idan aikin a haɗe yake wa amma idan kanat mawqufa amma idan aiki guda uku daban-daban ne shine mawqufa an yi wannan ne an tsaya ya dauko wayar ya ana kiransa da ya dauko sai ya ajiye ta yana zaman tahiya da ya ajiye ta can sai aka sake kira da aka sake kira sai ya ɗauka mana ya ɗauki wayar ba ya ɗauki kiran ba sai ya ɗauka kira sai ya sake matsa wani wuri sai ta shiga salon sai ya aji sai aka sake kira kusan wasu haka suke wani in ya kira waya ba a ɗaga ba sai ya kuma ya kira ba a ɗaga ba sai ya kuma ya kira ba a ɗaga ba kun san wannan waya da kuke gani tana hannun ƙauyawa da yawa ita kuma gashi ba aji ake sa mutane bale a koya musu yaya ake mu'amala da ita amma fa wannan waya da kuke gani tana hannun ƙauyawa da yawa wani sai ya yi miskol biyar a lokaci guda tana katsewa zai sake kira to abin da ya hana ɗauka da farkon ai shi zai hana ɗaukan na biyu ba ka tunanin wadda kake kira ko yana banɗaki ne ba shi minti biyar mana kafin ka sake kira ba ka tunanin wadda kake kira ko yana sallah ne ba shi minti biyar mana kafin ka sake kira ba ka tunanin wanda kake kira ɗin nan ya bar wayar a caji ne baya kusa ya fita minti biyar minti goma minti ashirin kafin ka sake kira na biyu saboda na farko kan tunda ba a ɗauka ba to ka tabbata in kai na biyu ba zai sa a ɗauka ba sai dai sai dai wayar mata ne idan kana da mata tana da waya to ita ce kaɗai ake mata miskol uku hudu biyar lokaci guda ku tabbayan dalili ba ɗauwa saboda wata waye tana cikin jaka ne sai ta ce maka wallahi kafin na zuge na ciro ta katse kaga kiranka na bishi zai sa a ɗauka kenan wata kuma tana gindin murhu wayar tana ɗaki mama an kirawo ki mama yaro ya taho da gudu kan ya iso ta katse kaga ka sake kira za a ɗaga kenan wata kuma tana wanke-wanke ne ko tana wanke wa yaro bayan gida tana ji kira yana shigo amma ta riga ta dabbura hannunta a cikin abu sai ta kammala da haka ta gama tana haka sai kiran ya katse kaga in ka sake za a daga to mata suna da uzuri wanda zai sa in an kira a sake kira kuma duk wanda yake da mata take da waya take waya zai ga zai gaskata abin da nake faɗa din nan saboda su ne wanda in ka kira na farko to in ka kira na biyu ko kira na uku to sai a daga sai a dinga baka hakuri kuma a ce ai tana hannun yara ne ai tana falo ne ai ina kaza ne amma galibi namiji in ka ji bai ɗauka ba to za ka samu yana wani uzuri ne wadda kira na biyu inda nan take ne ba lallai ya ɗaga ba almuhim amma wasu a masallaci sai ga mutum da wayarsa a masallaci tana ringin kyar kyar kyar kyar kyar yana katse ta sai ka sake ji an sake kira kuma kuma wani tsabar ƙauyanci yana gani an yi rejectin call ɗinsa ne ba yana gani call ɗinsa rejectin aka yi an kori kiran ne an matsa bizi an sallame shi an nuna masa ana amma sai sake kira a sake rejectin sai sake kira kaga wannan ya kamata a yi banin ɗinsa ne daga daga call ya zama offline da haka idan abin daban-daban yake zuwa mai sallah a cikin sallah ya kai sau biyar yana kashe wayarsa ana kiransa amma lokuta daban-daban wannan a raka'a farko ne wannan a raka'a ta biyu ne wannan a raka'a ta uku ne wannan a raka'a ta hudu ne to kaga daban-daban ne shine malam yace wa amma idza kanat mawqufa amma idan ayyukan sun kasance daban-daban ne wa ya juzu wa in zadat ala salasin yana halatta ko da sun fi sau uku ko da ya fi sau uku wannan fa ayyukan bukata ake nufi ba ayyukan wasa ba ayyukan bukata don haka wannan gaba ta takwas ta bambanta mana ayyuka a cikin sallah ayyuka waɗanda suke na wasa da tunani da wargi marasa dalili da tushe marasa bukata waɗannan ayyuka an hane su kwata-kwata kuskure ne a cikin sallah ko mutum ba zai gushe ba yana irin waɗannan ayyuka suna zabge masa ladansa na sallah har sai ya wayi gari ya yi sallar ya sauke faralin amma ba shi da ladan ko ɗaya sannan kuma akwai ayyuka na bukata wanda muka buga misalinsu su kuma na bukata za a yi su gwargwadon bukata ba tare da an iyakance su da sau biyu ko sau uku ba ya danganta da halin da mutum ya samu kansa a cikin sallah kuskure na tara astafadu wasafanu wasalabu min makaruhati salah da safadu da safanu da salabu malam ya ce suna daga cikin makaruhan sallah wa hadhihi al-hay'atu inda al-qiyami mukhalifatun li hadihi wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam malam ya ce wa hadhihi al-hay'at waɗannan wato ayyuka waɗannan siffofi na ayyuka inda al-qiyami yayin da mai sallah yake a tsaye mukhalifatun li hadihi wa sunnatihi alaihi salatu wassalam sun sabawa shiriyarsa da sunnarsa shiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama qala al-qadi iyad al-qali iyal yace wa makruhatu salati 20 aidan fa dhakara min dhalika as-safada was-safana was-salama قاضي إياض يتي ومكروهات الصلاة عشرون أيضا مكروهان سلاما سوء عشرين فذكر من ذلك دقتين عشرين إن سيأنبتي الصفد وهو ضم القدمين في قيامه كالمكبل الصفد abin da ya sa ban san fassara muku shi ba saboda da qadi iyad ya fassara mana su as-safadu shine wa huwa dhammul qadamaini shine haɗa ƙafafuwa, haɗa digadigai fi qiyamihi a tsayuwarsa shi mai sallah kal mukabbali kamar mai mari kamar yadda aka sa shi a mari aka ɗaure kamar da aka sa a masa handcuff ko leg cuff ko kamar da aka haɗa kafafunsa aka zarge da sarƙa shine mukabbal haɗe kafafu a cikin sallah kuskure ne makaruhi ne duk da a mazhabar malikiya Allah ya musu rahama sun ce mace haɗewa za ta yi namiji kuma ya rabe menene dalilin ku ya ku ma'asharar malikiya Allah ya muku rahama suka ce saboda ita mace in ta buɗe cinyoyinta idan gabanta ya buɗe to sha'awa za ta zo mata amma in ta matse kafafunta to sha'awa ba za ta zo mata ba shi kuma namiji idan ya matse kafafunsa to cinyoyinsa za su taɓa gabansa sha'awa za ta iya zuwa masa amma ya buɗa to shi kenan sha'awa za ta zo masa ba to ina aka samu wannan ba a yi ba a yi shi kenan abin da ya tabbata a sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kowa ma yana tsayawa ne kafafunsa a buɗe buɗewar kamar misalin yaya kamar misalin yanda kake shi kenan ba a faɗi yawan mita ba a ce ka buɗe kafa kaza ko ka buɗe mita kaza ko ka buɗe gwargwadon zira'i ko gwargwadon ɗani ko gwargwadon mm ka buɗe gwargwadon yanda kake faɗinka ya faɗinka za ka buɗe kar ka haɗe ƙafafunka ƙasa da faɗinka kar kafafunka su ciki ƙasa da faɗinka kar kuma ka buɗa su sama da faɗinka ka tsaya daidai faɗinka yadda kake ta yadda idan za a shafo kafaɗarka haka ko za a ɗora ina abin nan da magina suke ɗorawa eh plan ko plan wanda yake labulin bulo da bulo to hakan za a yi labulin jikinka haka zai ba da zai ba to wannan kuma shine yake taimakawa wajen wajen kyautatuwar sahu a cikin sallah idan masallata suna kuskuren tsayuwa saɓanin faɗinsu to sahu ma ba zai yi kyau ba saboda wani Allah ya yi shi da kafaɗu to tsawonsa sai bi kafaɗinsa ta yadda in ka ajiye ƙafarka a jikin ƙafarsa to kafaɗarka za ta taɓa kafaɗarsa amma idan ka ajiye ƙafarka a jikin ƙafar mutum kuma ka ga akwai tazara tsakanin kafaɗarka da tasa to ya buɗa ya buɗe ƙafa ya haura faɗinsa ko kuma ka tsaya sai ka ji ka kasa balansa sai ka zurma ƙafa ka iso ƙafarsa nan kuma da dantse yana turarka sai ka ji ka kawai ka goce ta sama ta ciki ka zobe to ya durma kafarsa ne ciki kafarsa ba ta iso faɗinsa ba shi yasa gaba ɗaya zai wahal da kai kuma irin wannan tsayuwar za ta baka wahala don haka annabi alaihi salatu wassalam yana tsayuwa ne a cikin sallah kafafunsa a buɗe gwargwadon faɗi alaihi abdullu salatu wassalam kuma duka wannan haka yake wa mace haka yake wa namiji eh annabi alayhi salatu wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli ku salla kamar yadda kuka ga ina yin sallah ba a bambanta sallar mace da sallar namiji ba wajen tsayuwa wa safanu abinda ake nufi kuma da safanu qadi iyad yace wa huwa raf'u ihdahuma kama taf'alu dabbatu 'inda al-wuqufi shine ɗaga ɗayan ƙafafu biyu, cira ƙafa ɗaya, kama ta fa'alu dabba, kamar yadda dabbobi sukan yi inda lukufi yayin tsaiwa. Cira ƙafa ɗaya ka sai alankwasa ta, yana tsaye kawai sai ya ɗaga ɗaya, sai ya caka yatsunta kawai, ko kuma ya dungura ta ta kalli yamma, ko ya caka yatsun, ko kuma ya ɗora ta akan ɗayar. ko kuma ɗan gafe ta haka, ɗayar kuma tana kafe a ƙasa, wannan shine safanu wasalabu haka nan salabu shi ma an hana wa huwa raf'ul yadaini ala al-khasirataini wa yujafi bayna al-'addaini fi hal al-qiyam ka sifati al-muslubi shi kuma shine raf'ul yadaini ala al-khasirataini daga hannaye a saman kugu daga hannaye a saman kugu kamar yadda muka yi karatun an hana dora hannaye akan kunkumi wa yujafi bainal addain tare da buɗe tsakanin damatsu eh tare da buɗe tsakanin abinan damatsu adud shine dantse fi halil qiyami a lokacin da mutum yake tsaye ka siffatul maslubi kamar siffar bankararre kamar siffar bankararre to duk an hana irin wa'annan ayyukan a cikin sallah qala ibn al-asir malan ibn al'asir ya ce, wannan cikin annihaya kenan ko fi garibin hadis, wani hannabi Yusuf Salama an salati safin, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi hani da yin sallah irin sallar mai bankara, ai, allazi ya jima'u bai na ƙadamaihi, amma ibn al'asir sai ya ce, shi asfafin shi ne wadda yake tara tsakanin ƙafafunsa. kun ga sai fassara shi da as-safid da muka karanta a baya wa qila wasu kuma suka ce huwa allazi yusni qadamahu ila wara'ihi wasu suka ce a'a as-safin shine wanda yusni qadamahu shine wanda yake mai da kafarsa ila wara'ihi bayansa kama yaf'alu al-farasu kamar yadda doki ke aikatawa idza sana hafirahu idan ya tankwara kofatarsa ai doki yakan yi haka ko yakan dafe kafa sai ya tankwara ta to shine safin wanda ya irin wannan shine as-safin a cikin sallah akhta'uhum al-qawliyah fi ar-rufu'i war-raf'i minhu malan yace kurakuransu masu sallah kurakuransu na harce fi ruku'i wa raf'i minku wajen ruku'u da dagowa daga ruku'u yanzu an gama karatu akan tsaiwa kurakuran tsaiwa yanzu za a tafi maganar daga tafiya ruku'u zuwa yin ruku'u zuwa dagowa daga ruku'u kurakuran da ake tafkawa kuskure na farko tarku takbiratul intiqali at-ta'mir wato barin kabbarar intikali barin kabbarar sauya aiki shine intikali barin kabbarar sauya aiki wannan shi ake cewa intikali daga tsaiwa zuwa ruku'u intikali ne daga ruku'u zuwa tsaiwa intikali ne daga tsaiwa zuwa sujada intikali sujada zuwa zama intikali ne zama zuwa sujada intikali ne sujada zuwa tsaiwa intikali ne wannan shi ake cewa intikali wanda ake ce masa at-ta'mir shi sa sashi a cikin baka kathiru min al-musallin mala yace da yawa daga cikin masu sallah yatrukuna takbiratil intiqali min hay'atin ila ukhra sukan bar kabarbari kabbarori na sauya aiki na canza aiki min hay'atin ila ukhra daga wata siffa zuwa wata siffa ma'ana daga tsayuwa zuwa ruku'u ko daga ruku'u zuwa sujada wasu sukan bar kabbarar da ke wannan tsakanin wa minhum man yaqulu hasirran cikin su kuma akwai wanda yana faɗan amma a asirce duna tahriku shafataini ko duna tahriki shafatain ba tare da ya motsa labba ba kuma mun yi karatu da ku cewa kuskure ne kuskure ne a cikin sallah duk wurin da yake da karatu ko zikiri mutum ya yi karatun ko zikirin ba tare da ya motsa harkansa da leɓansa ba wannan kuskure ne wadda yake sanya mutum ya yi asarar sallar gaba ɗayanta saboda duk wanda ya ce ya yi karatu kuma bai motsa leɓensa ba ko ya ce ya yi zikiri kuma bai motsa leɓensa ba to tamkar bai yi ba ne ya yi tunani ne domin duk abin da mutum ya saƙa shi a zuciya to baya tabbata ba shi da hukunci har sai idan harshe da leɓe sun motsa a kansa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah tajawaza li an ummati ma haddasat bihi anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal bihi lallai Allah madaukakin sarki ya yi rangwame wa al'ummata cikin duk abin da ta saƙa a ranta, abin da duk ka saƙa a rai, ba ka yi magana ba, kuma ba ka yi aiki da shi ba, to wannan Allah maɗaukakin sarki ya kawar da kai ba za a kama ka da laifinsa ba, ko zunubi ne, idan ya zama saƙawa ne a zuciya, har ce bai furta ba, hannu bai aikata ba. idan gabbai sun aikata to saƙawa zuciya zama niyya kenan idan gaba ta aikata kuma already dama ka saƙa a zuciyarka to wannan saƙawa ya zama niyya kenan tunda yanzu ga ta nan ta ba da result a aikace idan ka saƙa a zuciya kuma sai harce ya faɗa to kun ga ya zama magana amma idan har ce bai faɗa ba to bai zama magana ba shi yasa lokacin da na maryamu a alaiha salam lokacin da ta haifi annabi isa a cikin wani yanayi da take ganin tamkar abin takaici ne sai ta ɗaukan makanta alwashi da bakance don haka sai ta yi alkawarin ba za ta yi magana ba inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima yawma insiyan nayi bakance saboda Allah nayi alkawari tsakanina da Allah na dauki alwashi falan ukallima yawma yau din nan bazan taba yi wa wani mutum magana ba falan ukallima al-yawma insiyan ba wanda zan masa magana yau na dauki bakanci dan haka fa hamalathu afwan abunan sai ta tafi da shi gida fa atat bihi qaumaha tahmiluhu fa atat bihi qaumaha tahmiluhu sai ta tafi da shi wajen mutanen ta dauke da wannan yaro ta zo da shi قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا أكي بليمن أنت kin zo da abin kunya babanki ba mutumin banza ba uwarki ba a san ta da karuwanci ba ina kika gaji cikin shege wannan ita ce tuhumar su magana suka yi kalu suka ce ya maryam sai suka yi magana ita kuma ta riga ta yi bakance ba za ta yi magana ba Allah ya ce fa asharat ilaihi sai ta nuna yaron kalu kun ga ita fa asharat su kuma kalu ita ba ta magana ba amma su kuma magana suke kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan yaya zaki wasa da hankalinmu yana cikin tsumman haihuwa yaro karami da shi kice mai magana da shi a nan sai malamai suka wani istinbatu ƙarƙashin abin da muke magana a kansa cewa inda saƙa zuci magana ne da ta karya alkawari da ta karya bakance saboda fa'asharat ilaihi da ta yi nuni zuwa gare shi shin saƙo ne a cikin nunin ko ba saƙo ba wa zai iya wa zai iya wato wa zai iya bayyana mana saƙon da ke zuciyarta a cikin wannan nunin a wannan lokacin yanzu idan a hausa ne kai a tunaninka a tsammaninka da ta yi nuni me take cewa ku tambaye shi jazakallahu khairan ku tambaye shi abin da take cewa kenan to amma wannan ku tambaye shi da bata faɗa da leɓenta ba da bata faɗa da harshenta ba sai ba a ce ta ce ba ba a ce ta ce ba don haka bata karya alkawari ba sannan abin da zai nuna maka cewa abin da zai nuna maka cewa abin da ke ranta magana ce amma ba ta yi ba shine da mutanen suka fahimce ta ai da ta nuna shi mai suka ce yaya za mu yi magana da wanda yake cikin tsimman haifuwa yana yaro karami hakinan sun gane ce musu ta yi ku tambaye shi ko ku masa magana abin da nake suna kai mu zuwa gare shi a nan shi ne nana maryamu alaihassalam ta yi alkawari da Allah cewa ba za ta yi magana ba ta zo gida ta saka abu a ranta har an fahimta amma ba ta karya alkawarin Allah ba me yasa saboda ba ta motsa leɓinta da shi ba idan kuwa haka ne duk wanda zai yi sallah leɓensa a rufe harshensa a tsaye ya karanta fatiha a haka to ya yi tunanin fatiha ne ya karanta sura a haka to ya saka sura ne ya yi tasbihi ruku a haka to ya saka ya yi tahiya a haka ya saka tahiya ne amma bai karanta ba ya kuke ganin wanda ya sallarsa a haka gaba ɗaya har ya da ita bai yi sallah ba ma sallah lam yusalli bai sallah ba jama'a an gane mala yace wa minhum man yaquluha sirran cikin masu sallah akwai wanda yake faɗa a asirce duna tahriki shafataini ba tare da ya motsa leɓansa ba guda biyu wa kullu zalika mukhalifun li hadihi sallallahu alaihi wasallam duk hakan kuma ya saba wa shiriyar annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa li amrihil musi wali amrihil musi a salatahu da kuma umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi ya bawa wannan bawan Allah da ya bata sallarsa fa qala yace da shi wa yaqra'u ma tayassara min alqur'ani sai ya karanta abin da ya sawwaka na alqur'ani mimma allamahu Allah daga cikin abin da Allah ya sanashe shi wa azina lahu fihi kuma ya masa izini ya karanta thumma yukabbiru wa yarka'u sannan sai yayi kabbara ya yi ruku'u sai ya yi kabbara sannan ya ruku wa takbiru min alwajibat malam yace yin kabbara yana daga wajibai allati amara biha almusi musi'a salatahu wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci mutumin nan mai bata sallah walau lam yakun wajiban da a ce kabbara ba wajibi bane ba ma amarahu bihi annabiyyu sallallahu alaihi wasallama da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bai umarce shi ba wa zahaba ila wujubiha alhanabilatu malamin mazhabar hanbaliya sun tafi zuwa ga wajibcin kabbara fa qalu suka ce innahu mubtilun lisalati in ta'ammadahu idan yayi gangancin barin kabbara to ya bata sallarsa rashin kabbara yana bata sallah inda gangan aka bari wa yajibu alayhi sujudu sahwi in fa'alahu sahiyan idan ko ya aikata hakan ɗin ne ya bar kabbarar da rafkanuwa da mantuwa to sai ya sujji da rafkanuwa wanda in ba ku manta ba a malikiya su kuma wannan kabbarar sunna ce sunna ce sai suka tafi akan cewa idan mutum ya bar biyu to zai sujada kabli kuma haka idan mutum ya sauya musu muhalli eh wajen tafiya ruku'u sai yace sami Allahu liman hamida sai da ya ruku'un sai ya ji a ce sami Allahu liman hamidahu ya ce sai shaitanin sai ce to ka biya bashi wajen dagowa sai ka ce Allahu akbar kaga ka biya to wajen dagowa in ya ce Allahu akbar ba biya yayi ba kwabawa yayi malikiya suka ce to zai yi kabli saboda bai yi na ruku'u bai yi na dagowa ba wadancan duk an zubar saboda ba kowanne ba a gurbin sai yi shi ba don haka wannan kabbarar da kuke gani al'amarinta yana da girma kuna gani wasu malaman sun sanya ta wajibi kuma barinta da gangan yana ɓata sallah ɓata sallah ƙwaya ɗaya ba da gangan amma wani ya rena wannan Allahu akbar Allahu akbar ɗin kawai in yana sallah in yi kabar harama Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin sai kawai haka wasu sai kana sai kana tsayawa a masallacin kan hanya na matafiya kaga ikon Allah daga abubuwan mamaki ko ko ko ko masallacin kasuwa kaga ikon Allah to kabara guda ɗaya ma in mutum ya bari wasu malamai suka ce ba shi da sallah in dai da gangan ne in ku da rafkanwa ne sai ya sujada sujada rafkanwa kuskure na biyu a ruku'u i'tiqaduhum anna al-ma'muma la yaqulu sami Allahu liman hamidahu kudurin wasu kan cewa wai ma mu baya cewa sami Allahu liman hamidu wasu suna da wannan fahimtar cewa ma mu baya cewa sami Allahu liman hamidu wai kana ba fahimta ce ta cikin gari ba fahimta ce ta malamai akwai malaman da suke da fahimta cewa mamu ba zai ce sami wala yaqulu hal mamumu mamu ba zai ce sami Allahu liman hamidahu ba Mala ya ce, Ita kada kasiru minal musallin, da yawa daga cikin masu sallah sun fahimci an na ƙaula sami Allahu liman hamida, cewa faɗin sami Allahu liman hamidahu la ya kunu illa lil imami wal munfaridi, wai bai yiwuwa sai ga liman da mai sallah shi kaɗai. Wa hadha khata'un minhu, wannan kuma kuskure ne daga gare su. لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم domin kuwa abin da ya tabbata daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, sami Allahu liman hamidahu, shi ne faɗin sami Allahu liman hamidahu, sun ya ƙulu sannan sai ya ce, Rabbana wa lakal hamdu, haka aka ji daga annabi alaihi Duk da shi liman ne, in zai ɗago zai ce, sami Allahu liman hamida, idan kuma ya ɗaga a tsaye zai ce, Rabbana wa lakal hamdu, ko Allahumma Rabbana wa lakal hamdu, shi annabi. sallallahu alaihi wasallam ake faɗa wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma mai tsira da amincin Allah yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yin sallah yace ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yin sallah shi kuma in zai dago da garku yana cewa sami Allahu liman hamidahu idan ya tsaya yana cewa rabbana wa lakal hamdu kuma yace ku yi sallah irin yadda nake sallah kaga ba wanda kenan aka dage masa fa min zalika yatabayyanu anna al-ma'muma idza qala sami Allahu liman hamidahu daga nan ne zai bayyana mana cewa idan mamu yace sami Allahu liman hamidahu thumma qala sannan sai yace rabbana lakal hamdu fala shay alai ba komai akan sa in yace sami Allahu liman hamidahu yana mamu bayan ya tsaya kuma sai yace rabbana lakal hamdu ko wa lakal hamdu ba komai da fi'ilihi sallallahu alaihi wasallama saboda manzon sallama ya aikata hakan din kuskure na uku ziyadatu lafzati wa shukr qarin lafazin wa shukr a cikin me rabbana wa lakal hamdu nasma'u kathiran min al musallina malam yace muna jin da yawa daga cikin masu sallah yaquluna suna cewa rabbana wa lakal hamdu wa shukru ya ubangijinmu godiya tana gare ka dukkan godiya tana gare ka wa shukuru hakan nan kuma da yabawa duka suna suna gare ka to ƙarin wa shukuru kuskure ne wa in kana wannan sai a can wajen masu jin larabci muka yanzu ina ma mutum zai iya ɗauko wata kalma ya ƙara wanda aka zo masa da shi ɗin ma ya samu ya riƙe mana bi ziyarati kalimati shukur da ƙarin kalmar shukur wa hiya lam tarid annabi sallama wannan kalmar ba ta zo ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa yajibu adamu ziyadati wal muhafazati ala thabit fi shar'i kuma wajibi ne adamu ziyada wajibi ne a nisanci ƙari wal muhafazati ala thabit wajibi ne kiyaye abin da ya tabbata fi shar'i a shari'a wa man istahsana zalika faqad shar'a duk wanda ya ga kyan wannan ƙarin to ya zo da sabuwar shari'a kuma ba aikinsa ba ne shar'antawa Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu fahimta irin wacce yake so ya ba mu ilimi mai amfani abinda muka yi daidai Allah ta'ala ka tara mu a cikin ladansa abinda na yi kuskure ubangiji Allah ka gafarta mana wa sallallahumma wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه wannan mai tambayar yake cewa shi ne ya yi alwala sai ya sanya safa ya ci gaba da shafa a kanta bayan nan sai janaba ta kama shi bayan ya yi wanka idan ya mayar safarsa zai iya ci gaba da shafa ƙwarai kuwa zai hana za ka iya ci gaba da shafa ai cire wannan safa da ka yi a dalilin janaba ya kawo ƙarshen wacce shafar da ka yi a baya. Inda ba janabar ba ce ba ma ta same ka, in ka cire safar, to kuma dole sai ka sai ka wanke ƙafa. Saboda cire ta, to yana katsewa mutum wannan damar har sai ya sake wankewa. tunda janaba ta same ka har kai wanka har kasancewa in janaba ta samu mutum zai cire safa ba zai shafa a kanta ba to ai ka tsallake amma yanzu da kai wankan janaba ka gama sai ka mayar da safa ka saka to yanzu ai ka sanya safan ne a sabon tsarki ba tsohon tsarki ba tunda sabon tsarki ne to yanzu lissafin ka sabo ne zai fara tunda mun sani cewa shari'a tana ta sanya ka'ida mazaunin gida sallah biyar ne kadai zai yi da shafa matafiyi shine zai iya yin kwana uku yana shafa in ba janaba ta same shi ba to idan mutum yayi ya sanya safa ko kuffi yayi sallar asuba sai ya sanya da yazo sallar azhar sai yayi shafa akai sai ya sallar azhar to zai iya shafawa ya al'asar zai iya shafawa ya magriba zai iya shafawa ya isha zai iya shafawa ya asuba tunda sallar asuba ta farko ba da shafel din yayi ba wankewa yayi sannan ya saka kuffi ko safar amma ba zai iya sake yin azahar kuma da shafawa ba inda azahar za ta zagayo masa to dole sai ya cire ya sake alwala tare da wanke kafafu iya damar da aka bashi kenan sallah biyar zai yi yana shafawa to kaga idan misali ka saka bayan kai sallar asuba sai kai shafa akai da da azhar kai shafa akai da la'asar kai shafa akai da magariba kai shafa akai da isha sai da kwanta bacci da daddare sai ka waye gari da asuba da janaba sai ka cire sai kai wanka sai ka mayar safar ka saka inda lissafin baya ne yanzu saura maka iya sallar asuba ne amma lissafin baya ya rushe yanzu sabon lissafi ne sabon saku kai don haka yanzu za ka iya shafa a sallar asuba kuma ka shafa a sallar azahar da la'asar da magariba da isha saboda akan sabon tsarki ka sanya wala Allah abin da kake bukata ya bayyana Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyil mustafa nabiyina muhammadin wa ala alihi وصحبه ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله